عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب الأرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فاتوا أنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نساؤكم أرض لكم فأتوا أرضكم وأن يشيدوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم ما تعيروا أرض لكم gonakinku ne wurin da ake shuka ‘ya'ya faduwar ta kuma an yi shi ku zake wa gonakinku ta yadda kuke sau duka ko ta gaba ko ta baya banda kai gora banda haila wata kulla ku ji tsoron Allah wa alamu ku san ba annakum mulaqu za ku gamu da Allah wata kulla wa alamu annakum mulaqu wa bashir almu'minin kai albishir wa mu'minai gumansu da Allah tana da kyau wato yahudawa ne suke cewa idan mutum ya zaka matarsa ta baya wanda za a yi ɗan yi harara garke shi ne ake ce musu Allah Allah ya ce ai matan mutane gonakin su ne su zake musu ko ta gaba ko ta baya amma dai wannan kofar da aka sani ne ita za a yi amfani da ita ba kofar kashi ba ita dubar wal haiza annabi na ce a kiyaye kofar kashi a kiyaye haiza shine kare aka kare
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم فلا تجعلوا الله كركم غير سمنا الله قرزة لأيمانكم يزما abun rantsuwan ku ko da yaushe wallahi billahi wallahi billahi a karka mai da sunan Allah kamar abin wasa nauyin ya kama dole ka rantse amma in ba dole ba ba kiyaye ka girmama sunan Allah wala tajalu za urdan li aymanikum an tabarru wa tatawu kun garbu ya maida rantsuwa da sunan Allah ya zama kariya ga aikata aikin alheri ana so ka sulhunta tsakanin wani da wani daga jari na yi rantsuwa ba zan sake za baki cikin maganar su ba to wannan ba kyau kai ka fara ka za baki ka sulunta mutanen yafi ko kuma wata kyauta ko wata sadaka ka ce ina riga na yi rantsuwa ba zan ba wa ne abina ba ko na yi rantsuwa ba zan ba su wa ne abina ba to wannan rantsar sai kai ka fara kamar yadda manzon Allah ke cewa idan mutum ya yi rantsuwa a kan abu sai ya ga abin da ya fi alheri wani ne ba wannan ba to zai kai ka fara wa rantsuwar ka ka aikata abin da ya zama alheri ne an tabaru ya zama kada rantsuwa ta shiga tsakanin ku da bin Allah wajen tabu kada rantsuwa ta shiga tsakanin ku da da tsoron Allah wasu bi ku bayan na kada rantsuwa ta shiga tsakanin ku da yin sulhu tsakanin mutane da da mutane wallahi shi Allah sami'u majidi alimu masani
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله سميع عليم a rantsuwa iri uku ce akwai rantsuwar da ba ta da hukunci kamar mutum ya saba da Allah kuwa Allah kuwa wallahi Allah kuwa to in ya saba da haka to wannan ba komai ko kuma abin da kan sani ka tabbata kamar misalin wata mota ce wani ne a ciki sai ka hango motar a ce wata ce mai kama da ita ba ita wace ka ce wallahi gashi nan yana zuwa wallahi gashi nan yana zuwa da ya karo ba motar bace ba shi ba ne amma motar tana tana kama da waccar to nan ma ba ka fara an yi shi abin a cikin kuskure da yi wata zukunla bin lagun fiye ya bani ko haka kuma ka ce wallahi kaza kaza wallahi kaza kaza ba ka yi niyya ba to Allah ba zai kama ka da wannan rantsuwa ba sai kuma rantsuwar da kai niyya wallahi tallahi ba zan yi kaza ba ko wallahi tallahi sai na yi kaza dole sai ka yi kaza nan da karanta ya kan za ka yi shi dole sai ka bar abu kaza nan wanda ka yi rantsi za ka bar shi akwai kuma rantsuwa da ake kiran ta ramus ka san ƙarya kake yi ba gaskiya cikin magana amma ka dage kai rantsuwa mutane duk su tabbata ka rantse da Allah amma kai ka san ƙarya kake yi a cikin rantsuwar to wannan ba ta magani sai wutan jahannama Allah kiyaye amma in rantsuwa ta girgije in kayi in ka faranta azumin kwana uku ko ciyar da mutane ko yi musu tufafi kamar yadda zai zo nan gaba wala bi ma da zuku ma ka zo kulubuku wallahu sha Allah sami'un majini alimun masani غفور حليم غفور Allah mai gafara ne yayi gafara عليم من يافي واني يا يافي
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن ذو الطلاق فإن الله سميع عليم mutanen da lafiya karau shi lafiya karau matar lafiya karau ya yi rantsuwa ce ba zai yi mai da ita ba har zuwa wata kaza ko har zuwa kwana kaza ko rabin shekara ko kuma shekara to rantsuwar tana nan ba zai kwanta da ita ba amma an ba shi da idan mutum ya yi haka shi kenan zai zauna da ita ita ba ga ta da miji ga ta da aure amma ba kwana to sai Allah ji tausayin mata ne ce to duk wanda ya ga nan gaba an ba shi wata hudu daga wata hudu nan ko ya dawo ya yi jima'i da ita ya kafara rantsuwarsa ko kuma aurensa ya mutu arba ta shuru fa in fawo suka komo wajen jima'i da matan nasu fa inna Allah ghafurur rahim Allah ya mutu gafara ya yi tausayin su wai ta zama tsara ganin kuma daga can ya yanke shawara ma zai sake ta gaba da shi kenan wa inna Allah samiu alim nan kuma Allah ya ji ya ji ya sani an yi rantsuwa an an an rabu kenan ba a wurin sai da yin da
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
ina mai musulunta tana kusa ka yi haka da hannunta ta zo ta yi haka da hannu domin da na faɗa duka zai ki faɗa لا إله إلا الله كاملا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika wadace larabcin nan kin je kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin kin yarda Allah ɗaya ne shi ne ya yi sama shi ne ya yi ƙasa shi ne ya yi komi shi ne ya yi kowa shi ne ubangijin mu shi kaɗai muke bautawa kuma cikin tabbata kin yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam wanda muke yi kuma kin je kin yarda kin tabbata annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi zuwa da duniya akwai mamaki Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uwa Allah ya yi Hawwa uwa ta da uwa shine Allah ya yi annabi Isa shi kuma yana da uwa ba shi da uwa mu kuma sauran wanda aka yi muna da uwa muna da uwa amma har uban da muke da shi a uwan ba da wani kokari cikin kera ko cikin uwar mu wa Allah ne yake abaratun ma tunu a antum taquluna wa abnaa'u khaliqun Allah ya tambaya mu wai mani da muke zuba a cikin mata mu mu ne muke komawa mu kera jinjirin ko Allah ne ke kerawa a Allah ne ke kerawa shi namiji ba da wani iko wanda zai kwana da matar ya zuwa mani in Allah ya ga dama ya haɗa maniyin matar da maniyin namijin su zauna kwana arba'in su juye su zama gudan jini kwana arba'in su juye su zama gudan nama kwana arba'in tana yarabtar dan adam kwana arba'in tana adabta masa nama a shirya hudu wasu kwana arba'in sannan ya ya in an gama kiransa zai Allah ya hudu da shi to wannan shi ne a shirin da dan adam yake da shi ba uba ne yake kera ɗansa cikin matarsa ba saboda haka in yarda annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne abin da saboda ta yarda in yarda ko in ji alhamdulillah in zama musulma abin da yake wajibi ya kan duka wajibi ne akan ya akwai sallah biyar kullum za a gaya miki yadda ake alwala da yadda ake wanka da yadda ya a sallah yanzu in kin koma za ki yi wanka za ki wanka dukkan jiki gaba daya idan wannan irin wanka da za ki yau idan kin kwanta da mijinki dole in an yi abin da ake tsakanin maza da mata din nan to dole sai kin yi wannan wanka sannan ki zaki alwara ki sallah haka kuma akwai jinin haila da yake zuwa wajen mata kowane wata idan jinin ya zo ba a sallah lokacinsa ba a kwana da miji lokacinsa in azumi ne ba a yin azumi a lokacinsa in ya ɗauke sai ki wanka irin wankan da zaki yau da ya tiri kike yi wanka sai kwa koma kwana da mijinki gaban da a irin wankan da za a yi yau kenan daga ne suna kenan da Victoria wani suna ke zo za ta kira musulmi. Aisha. Allah ku yi kyakkyawar rayuwa albarka a nan sallallahu alaihi sallama. Allah ya ba ki kuɗi ki yi zakka wannan azumi da kuke yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi yanzu sai ki yi niyya za mu ƙara da wannan azumi tare da ke. Allah ba ki dama ki je yaji ki haji. albarka na ilin lantar duk abin da mutum ba ya yi ba za ki ba daga yau ba cin naman arare sai alhamdulillah والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبطولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز والله عزيز حكيم والمطلقات ما جد أكسكيز كما بغافي أوري وذفي سورارو يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سيسم كجني أكو ولكن مذهبوبي jinin ake girgawa sai an samu jini uku injini uku ya ƙare inda ta ƙare wasu marhabobin kuma wato ɗarkaka nake kirgawa uku idan an samu zargi uku to shi kina inda ta ƙare sai sai aure a tarabban da yau mutum talata kurwuri a wurin waɗansu mutane jinin shi ne kurwo a wurin waɗansu mutane kuwa filin tsakanin jini da jini shi ne kurwo kowanne aka yi dai guda uku يتربصن يوم زلزلته ولا يزرهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن kun ba zai halatta gare su ba su koya wanda Allah ya halitta a cikin a cikin mahaifarsu idan miji ya sake ta to ba za ta koye jinin haida ba ba za ta koye jinjiri ba ta ce wannan mutum ba zan ba shi ɗan nan na ba ko da a ciki na ma ba zan gaya masa yana da ciki ba zan koye sai na samu sabon miji ba shi wannan ɗan don ya in ta yi haka ta zaɓi Allah ko kuma ta koye jinin ba ta faɗa ba har lokaci ya wuce duk dai Allah ya hana a koye jini Allah ya hana a koye ciki ko miya cikin gaskiya wala yin launa ayyukuna ba zai halatta gare su an yi kurin su goyi ba ka daga Allah da Allah ya halitta biyar habi na cikin mahaifan su ba in kunna yumin na billahi wa yawmil akhir in dai suna suna cikin imani da Allah da annabi ranar lahira to ba za su koyi ciki ba ba za su koyi jini ba wa ruhunatu na haqqu min rabbina min zalika a cikin wannan lokaci na jini uku ko zargaga uku inna ba wanda ya zai aure su sai sun gama amma in miji yana so ya koma shi ga muna da dama ko yaushe zai ya koma da matarsa in dai shiga bai kai uku ba in da cikin shiga ɗaya ne ko shiga biyu zai mai da matar in ba in inda ba ta gare ba a haku idan din nan misali ga ina rato silaha in suka yi zubin za ku koma su yi zaman lafiya za ku gyara su zauna lafiya ولكن أقول بذلك إن لا بذلها ولهن مثل لديهن بالمعروف فكان النمج لبتي أكو قوة حقي لا لا يباشي أكو درجة لا لا يباشي قوة أباشي حقي سيدة باتر أباك حقي تنا أبن الله يباك شيكو النمج ما ترتباشي حقي لا لا يباشي إذا تسياتي متهيري من جرا أبن ينقوان تسمي إيه ko girki ko shimfiɗa duk abin da ko wai ko wake wake duk da abin da mata irin da suke yi ita ma ta yi mata shi kuma ya tsaya mata wajen abincinta da abincinta da shimfiɗarta da suturanta da manta na shafawa da maganinta in ta yi shi lafiya da duk abin da ya shafe ta ya tsaya mata kowa a kiyaye masa haƙƙinsa أقول رب النبي ذلك إلا ولهن من إليهن المعروف وللرجال إليهن درجة ما دون هكا أكون في فيكو وأن الله يبيع ماذا akan su matan arrijalu qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dih wato su maza an ba su karfi su ne suke kulawa da mata su suke musu gine-ginen da za su zauna su ba su dakurin da za su zauna su kula da su su ko mata su kula da cikin gida kawwamun a saboda fifiko da Allah ya ba su a kan maza wajen rijali na daraja wallahu shi Allah azizu mabuwaye ne hakimin gori ne
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلا تأخذوا مما آتيتمون الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق مرتان الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ولا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وإن تعتدوا حدود الله ulaika humul zalimun da mutum zai saki matarsa in ta kusan gama idda ya mai da ita sannan ya koma ya barta sai ta ga kusan gama idda ya koma ya mai da ita ita ba ta da miji ba ta ga miji ba ta da shi ba aure ba ba kwana to daga nan sai Allah ya kawo tausayi matan ya aka ce daga yau kowane mutum ya saki matarsa matar da shiga biyu to ba na uku amma in yi na uku nan an rabu kenan sai wani ya aure da ya kwanta da ita to mutum ba abin da yake zama wani ya kwanta da matarsa da saboda aka horar da shi aka ce daga yau in ya saki matar da shiga biyu to ba sauran zaki sai wani ya aure ta ya ko ya kwana da ita sannan idan aurensu ya fito don suna sun dawowa sai su da sake dawowa at-talaqu marratani ta wa imsaku bi ma'rufin wa tazrimu bi ihsan daga shiga na kwa na na guda biyun nan wa imsaku bi ma'rufin ko ne ka rike ta kyakkyawar rikewa au tazrimu bi ihsan ko kuma ka sallame ta ka sake ta tare da kyautawa kar ka bata mata suna wurin mutane kar ka zage ta karka ba ta mata mutunci daga nan ka barta in ba yau samun ma'arufin a yi riko mai kyau a wurin zirihu ke zari ko ko a yi shiga mai kyau wara yin da kuma ta fi zo mata su mana shahar ba zai halatta gare ko ya ku mazaje an ta fi zo mata su mana daga cikin abin da kuka babu Allah bai halatta ku kwace wani abu ba ba ka da yi ko ka kwace kurinta ko wanda ka wata ko wanda take da shi ba ka da iko ka kwace zarnuwanta ba ka da iko ka kwace wani kayanta an hana maka in ma ta tushen illa in ya kaba Allah ya ji ma hududar ra sai dai in za a yi abin da ake kira da hudu idan mata tana shan wahala wajen miji ya ƙi ya sake ta to tana da iko ta kai shi alkali ta ce faɗi duk abin da yake so biya shi ya sake ni ko kuma daga shi zai yi da su yi magana ko ɗorin faɗi kuɗin da zan biya ka ni na gaji zama da kai biya ka ka ba ni lafiya to wannan shi na ke kira zamaro idan an yi wannan ya ba ta kuɗin to shi kenan ba dama a koma kenan aure ya riga ya mutu in an yi zulu za a koma ma sai an sake ɗaura aure da yardan waliyi da sadaki da shaidu a ɗaura aure amma in ba hudu aka yi ba shi kare zai kira matar da ke zo sai ya ja ta ya kai da gidansa ya mai da ita kenan inda shiga ɗaya ne ko shiga biyu inda inda ba ta ƙare ba wala yadda kuma ta zo kuma ji tun shiya illa in ya kafa Allah ya kima hukudan Allah wani mutum da sun kunci tsoron Allah ya kima hukudan Allah zaman su ba zai kyau ba ba za su yi zaman kirki ba ba za su tsaye da haddodin Allah cikin zama ba za a raba su to shi kenan sai yanka mata kuɗi ta biya da azallame da tafi to yi yadda wanda su an gudu da ba da ji na arewa ba babu da yake da yanzu a yadda wanda su an gudu da ba da ya yi ta fanshi kanta da kuɗi wayin jibtum Allah ki na wuzu da Allah bare ko da jina ya fi ba da dabbi sai da tabbar shigar da kuɗi ko gurgurun wanda aka bata ba wanda ya kasa wanda aka bata ko ma fiye da wanda aka bata duka ya yi tilka hududun layi bala ta ta duha wannan dokoki ne na Allah iyakoki ne Allah aje muku bala ta ta duha kada ku ƙetare iyakan Allah tilka hududun layi bala ta ta duha kuma ya ta'adda hududun layi duk wanda ya kuskura ya ƙetare iyakokin Allah وقد ظلم تلك حدود الله ولا تعتدوها ويتعدى حدود الله فاولئك ويتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون duk wanda ya ƙetare iyakan Allah da ganga ولaka waɗannan mutane kuma zalimuna su ne wanda suka zalunci kansu saboda ƙetare iyakokin Allah فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإن طلقها ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها ولا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون to daga shi kafiyun nan to shi kenan fa magana ta kare ko ya sallame ta ta tafi an rabu kenan ko kuma rike ta kyakkyawan riko amma daga wannan inda ya sake ta to shiga uku kenan to ba zai sake kwantawa da ita ba sai ta auri wani mutum wala ta hindu da wurin bado ba za ta halatta gare shi bayan wannan shiga uku wala ta nare ma an yi taraja in zanna an yi gima hududallah in an iya sake da shiga na uku nan to ba zai ta haƙi aurenta ba sai dai ta auri wani wani ya sake ta in ta gama idda in sun ga za su iya komawa kamar da suna da dama su aure amma sai wanda ya aure ta bayan shiga uku nan ya kwanta da ita tukuna. فإن لها فراجع لو ينباد حتى تنكي زوجا غيره فإن لها فراجنا عليه ما أن يتراجع إذا شينا namiji na biyar nan ya sake ta ba laifi gare su a yi daraja su kuma auren su kamar da in zanna a yi kima su zalla in su shi zato za su yi kyakkyawan zama bayan wannan ɗaurin auren. وإذا لقى ولا جنالهم أن يتراجع إذا لا يجيما حدود الله وتلك حدود الله وأن إياكوكين الله لأن لا يكمه بيان إياكوكين سكرت يتريسو تلك حدود الله تعتدوا أكرت يتر إياكوكين الله ومن يتعدى حدود الله دو وأن يتر إياكوكين الله أولئك ولدنا متعني ما يتر إياكوكين الله ولكن هم الظالمون ثم الظالمون ثم الظالمون an yi kara da zana ne a cikin kawai lai bayyano hali ko mai wajen ga hududun lai wannan haddodin Allah ke nan yi bayyano Allah ya ce bayanin su ligaumi ya alamu na saboda mutane su san su kar su ketare su.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آه الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكر زوجا غيره وإن طلقها فلا جنى عليهما أن يتراجعا إلا النهي فيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يذكر به فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم إذا إذا sun koma idan za su koma din zauna lafiya an ba su dama su koma su zauna lafiya wallahi da wata bulajen zan baro ta take zaujin raira bayan tallaga bulajen ayin gari da rajiya yin zan na yi wa zai ka wuzu da wani na gami yaro idan tallaka mun nisa ya ku mazaje idan tallaka mun nisa in kuka zaki mata yanku fa barakna ajalahunna ta idda ta kare talata ta kuruhin din ajalabun na saboda bambancin karewar yadda domin mai jini jini uku jini uku ne karewar iddanta idan kuma wanda ba ta ganin jini ne wata uku saboda tsufa ko saboda yaranta ba ta ganin jini to wata uku ne iddanta haka kuma wanda take baiwa wata biyu ne iddanta haka mai ciki kuma aihuwa ne ita aihu shi ne karewar iddanta wanda take da takaba kuma wata hudu da kwana goma shi ne karewar iddanta sai za a ɗan ɗauka mini za fa balan na da hunna fa amsi ko wanda ya maro nausar rehun da ya maro in za ku sake komawa da su koma ku rike su kyakkyawar rikewa a wasan rehun da ya maro ko kuma ku musu kyakkyawar zagi a wasan da maro wala tumsikuhun na ziraran kada ku yi musu ribin cutarwa kai kana rike da ita ba ka kwana da ita sai inda ta ta kusan karewa za ta yi sabon miji sai ka ci aika mai da ita saboda cutarwa kar ku yi haka ziraran da ta da in kun yi haka don cutarwa wato kun yi ƙetare iyakan Allah kenan. Wawayyau arzalika faƙar zama nafsa wala tattakhidhu ayatin la huzwa duk wanda ya ga ya cuci kansa kar ku bai da ayoyin Allah abin warbi abin wasa wala tattakhidhu ayatin la huzwa wadkuru ni'matallahi ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku a wadkuru ni'matallahi alaikum وما أنزل عليكم من الكتاب واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب لتذكروا به وكان نعمة da Allah ya muku Allah shi ya halitta muku waɗannan mata ya yi muku ya musu kyakkyawan shiri yadda za ku ji daɗin zama da su kuma Allah ya ba ku lafiya ya aiko muku da manzo da littafi ya zo yana muku bayani yadda za ku shirya abu wanda yake na kyakkyawan zama na duniya da lahira duk dai wannan nemomin da Allah ya huku ku riga tuna su ban kuro ni matalla alaikum wa ma anzala alaikum da abin da Allah ya saukar muku min alkitabin alqur'ani wa hikmati da hadisi bayanin manzon Allah ke zukun bi Allah ya muku da wa'azi da qur'ani da hadisin manzon Allah ya wattaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa da ku sani ba annallaha alimu bi kulli shay'in Allah yana da duk abin da kuke yi
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأقوى الأبصار والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يؤاذ به يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر Allah yana wa'azantar mutumin da yake da imani da Allah da ranar lahira yake masa wa'azi da wannan man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum mu'azzi lakum yin haka din shi ya fi zartuka gare ku domin idan mace ta rabu da mijinta a cikin lokacin iddan nan sai suka shirya za su koma sun gama shirin su matar da mijin za su koma sai aka zo aka gaya iyaye iyaye su ce ko shi kadai ya zaura namiji a duniya ba za ta kowa wajensa ba aka yi aka ce mu je mun riga mun rantse ba za ta sake koma wajensa ko shi kadai ne namiji Allah ce a'a kar ku yi haka ku bar su su sake komawa idan kun hana halal ba za ku yana haramun ba idan kun hana ku yi aure kuka san inda za su riga zuwa suna kwana kaga kun hana halal kenan haramun kuma yana faruwa to yin haka din ya fi ku tsarkaka za ka daura musu aure su koma ne ya fi ku tsarkaka akan ku musu azulu ba ta abudu mun na kada ku raba su da mazajensu da suka koma soyayya da su wala ta zama yanke na zuwa da wuna a kai ku musu adalin ku hana musu komawa ga mazajensu wanda suke suka gaje su an yanke na zuwa da wuna idan su ratau bai na bin maru dan suka yi za su yi su yarda da juna su yi sulhu su yarda da juna kar ku hana musu aure an yanke na zuwa da wuna idan su ratau bai na bin maru zalika wannan yu'azumi ana yin wazi da wannan man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ana masa wa'azi da wannan a yadda a yafe su koma aurensu domin kun hana halal ba za ku hana haramun ba man kana sun ku yi min daula ke zaliku masjida ku har a sake koma musu da aure a daura musu aure din na alke ya fi zargaga wa anharu ya fi zargaga wallahu ya'lamu Allah shi ya san wa antum la ta'lamun Allah ya san maslahar ku ko ba ku san maslahar junan ku ba
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا بطانا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
والوالدات يرضين أولادهن هولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا مثالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير idan matan kuma an sake su walwalida an sake su suna shayarwa fa an sake su suna shayarwa idan suna shayarwa ba za su yi aure ba tseren da suka ga jini idan wata mace in tana shayarwa ba ta ganin jini to sai sai randa jini ya soma zuwa ta kirga jini uku sannan idan ta kare turbina wula da hunnaka haulaini kamilaini sai su matan sai su sai su shayar da jirajiransu haulaini shekara biyu kamilaini cikakku iman rada ayyutin marraba'a amma ga wanda yake so a cika masa shekara biyu ne mafi sai an ja an sake da tana shayarwa to sai ta shayar da yaron shekara biyu cikakku a wurin wanda in tana so ta cika shekara biyu din in uban yaron yana so a cika masa shekara biyu din aulaini kamilaini liman arada yutim marraba'a da wurin wanda yake so a cika masa shekara biyu din wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kisaluhunna bil ma'ruf a cikin shekara biyu din nan shi uban yaron shi ne zai ba ta abinci shi ne zai ba ta sutura a cikin wannan lokacin da take shayarwa din wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kisaluhunna bil ma'ruf kuma za a dangana masa abin da ya fi ƙarfinsa ba abincin da zai riga ba da gwargwaron ikonsa da tufafin da zai ba da ɗin gwargwaron ikonsa kar a kallafa masa abin da ya fi ƙarfinsa da su tsararra wari da tuntuwar diya kar a cutar da mace saboda ɗan da suke shayarwa wala ƙorudun lahun warani kuma kar a cutar da miji akan ɗansa shi miji kar a kallafa masa ya kawo irin wani abincin da ake so wanda ya fi ƙarfinsa irin na daɗin da suke ci da irin sa ne zai riƙa bata kuma kada kallafa masa tufafi wanda suke sun fi ƙarfinsa wada su tsara wari sun wada biya ita kuma matar kar a cutar da ita saboda ɗanka wada mawurudun da wada bi wada wari sun rudu zari haka kuma in uban yaro ya mutu yayunsa ko babbaninsa su ɗauki nauyi wanda yake kan ubansa ubansa da ya mutu din nan to iyayunsa ko bakwarinsa yan uwan ubansa su ne za su ɗauki nauyin wannan ciyarwa da shayarwa din na wannan jinjiri da uwarsa da su fara wari tun bi waladiya wala mawrudu lahu bi waladi wa ala walidi mithlu zalik yadda aka dora wa uban na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa to wanda ya gashi dan shi ma haka zai yi wato kaman wansa kenan ko karnin ubansa bai rada bisaran idan kuma ana so a yaye yaron fa uba yana so a yaye masa ɗansa ko ko uwa tana so ta yaye ɗanta to sai su yarda da junan su su shawara su yarda da junan su ta lokaci na lokacin yaye bai rada bisaran an tara da minu ma wata shawara su shawara a tsakanin su abin da zai daidai da yadda ba za a cuci uwar ba yadda ba za a cuci uban ba ba za a cuci yaron jinjiri da za a yayi ba wata shawarin ba daji na alaihi ma wai zartu mu an tantar da wala da ko idan kuma an buga an buga ba shirya ba ita uwar yaron ta ki yadda da abin da uban yaro zai bayar shi kuma uban yaro ya ki ya yadda da abin da uwar yaro ta yanka masa in an yi haka to sai su nemi wata ta shayar kenan wajirtum an tastardi auladakum sai ku nemi wata mu shayar muku milada ya karbi yaro ya shayar wala junaha alaikum wajirtum an tastardi auladakum wala junaha alaikum za sallabtum ma hadithu bil ma'ruf idan kuna biyan kuɗin da aka yanka din a gurgurun yadda ba za a cuci kowa ba فإن ردتم أن تسترجوا أولادكم فلا جناحكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله الله لينا قياما مجدورا الله مجدورا الله واتقوا الله واعلموا مجدورا الله واعلموا دون كسريفا أن الله شيء الله بما تعملون بصير ينا كلهم أبن دوك يدك باب ديك يا مسا إن الله لا يحفظ الجو يدور السماء الحمد لله الحمد لله كما الله في تنبيهي mai tambaya na cewa Allah ya kara wa shehu lafiya ya ce akan ba da wasu ayoyi wasu sunaye na Allah a ce a yi nafila ko raka goma a dinga karanta wannan sunan to ya ji wani malami na cewa yin haka ba kyau shine yake tambaya
ai a roƙi Allah da sunan Allah wannan ai daidai ne Na'am.
shi abin da ake neman ba haramun ba ne na'am ai dama Allah da sunayensa ake roƙonsa na'am na'am sai da yin ana sa wani abu na haramun a ciki na'am na'am sai tambaya ta biyu mai tambaya na cewa yana son shi misi bayani game da zakka da kuma lissafin zakka
zakka dai misalin zakka na kuɗi kullum daga bankuna suke gaya mana gwargwadon yadda kuɗi suka kai yadda ake suka kai misali to bana ba mu tambaye su ba ni dai ban yi ba a inda suka ajiye to duk yadda suka ajiye shine gwargwadon misali awaki da tumaki in sun kai arba'in ake fita ɗaya a kowace shekara shanu in sun kai talatin aka yi da ɗan maraƙi mai shekara biyu a raƙuma in sun kai biyar aka yi da akuya guda ɗaya har su kai yadda za su fitar da kansu
na'am sai tambaya ta gaba kar makallahu mai tambaya na cewa musulmi ne ya kashe wanda ba musulmi ba shi wanda ba musulmin ba ya je masa sata ne to sai ya kashe shi ko yaya hukuncinsa
wanda ba musulmi ba ya je gidan musulmi zai masa da na'am sai musulmi ya kashe shi na'am
to idan to akar makallahu wai musulmin ne ya je gidan arne to musulmi Wanda ba- ya je gidan arne zai wa arne sata na'am sai arne ya kashe musulmi na'am to sai yaya Na'am. To, ai na fahimci ku za- kana confusion. Kana confusion.
musulmi ya je sata gidan arni arni ya kashe musulmi ba sai yadda hukuma ta yi ba Na'am.
sai hukuma ta duba yadda za a yi Na'am, aka maka Allah sai tambaya ta gaba.
To,
Mai tambaya na cewa shi ma'aikacin gwamnati ne, to, to yana aiki da ɗan karamin bindiga, ha?
yana amfani da ɗan karamin bindiga, to, ya je aiki ya dawo sai ya ajiye bindigan ya shiga wani sabga tashi, to yana da yara, kamin ya zo ashe yaro da ya doki bindigan sai ya harbi da yaro, sai ya kashe shi, ya ce to me hukuncin shi shi wanda ya ajiye bindigan.
to wanda ya ajiye bindiga Na'am.
a wurin da yara za su ɗauka su yi wasa da shi shi yaro abin da ya duka ba shi da hukunci Na'am.
sai manyansa ne Mm.
sai a kama manyan a dubi hukuncin da ya kamata a dubi in akwai ganganci a cikin yin haka Na'am.
sai a yanka niyya Na'am. Na'am sai tambaya ta gaba kar makallahu. Mai tambaya na cewa yana so in shirya ja hankalin wasu mutane da suke kiran yan tarikan tijaniya da cewa masu bid'a ina son shirya ja hankalin su a yi musu gargadi. Na'am.
waɗansu da suke kiran yan tijjaniya yan bidiya Na'am.
to ai shi ainihin abin da ake yansa bidiya kai wani abu wanda annabi bai yi ba bai ce a yi ba baya so a yi shi ne bidiya Na'am.
amma in kai wani abin da annabi ya yi ko ya ce a yi ko kuma yana so a yi ba za a ce bidiya ba Na'am.
domin abin da ah, ba a so shi ne bidiya bidiya shi ne kai abin da annabi bai yi ba bai ce a yi ba baya so a yi Na'am.
amma abin da yan dariƙa tijjaniya alhamdulillah ina cikin yan dariƙa tijjaniya abin da muke yi bayan mun yi sallar tafi mukan yi istighfari mukan yi salatin annabi mukan yi la ilaha illallah Na'am.
to istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah Allah ya ba da umarni a yi su ya ce wastaghfirullah ya ce sallu alaihi wasallimu ya ce wastaghfirullah kuma yin su da safe da yamma Allah ya ce wasu kuri mara fi da bukar da nuwatsi da ka amma suna ubangijin ka safe da yamma Mm.
to a cikin wannan dai babu bidiya a ciki Na'am.
amma ana kiran abin nuzuri wato daukan bakace Na'am.
ba- babu bidiya a ciki Na'am.
amma in an ce bidiya akwai bidiya da ta- take zamowa wajibi Na'am.
a misali yanzu in Allah ya ɗora maka zuwa haji kuma ƙarfinka ya kai ka je haji farkon abin da za ka yi za ka je a rubuta sunanka a yi maka allura a baka passport to da yin allura da karɓar passport duk duk wannan bidiyoyi ne amma in baka yi wannan bidiyon ba wajibi ba zai samu ba shine zuwa haji to kaga wannan bidiya ta zama wajiba Na'am.
saboda haka su waɗannan mutane masu bidiyantar da mutane musamman abin da suke tun tun da yake ba malamai ne suke magana ba jahilai ne suke yi
a kan Allah sai tambaya ta gaba mai tambaya na cewa mata na iya zuwa a makabarta ziyara
A mata annabi na koran su in sun bi janaza na'am hakan da bi kasa watsa masa su koma na'am kuma in ta kama za su je ziyara din bayan bayan janaza na'am ko za su je kabarin ubanta ko za su je kabarin uwarta ba za a hana mata ba
sai masu son a ba su tarikar tijaniya a karmakan Allah akwai masu zuwa ba su rigar tijjaniya rigar tijjaniya Allah yana son ta Allah yana son manyanta ina ji ya yi wani amurin kuru da zikirar kasirar da su kura da masu da wannan duka umarni ne umarni an ya zo daga Allah to a kan wajibi ya ga sai dai an samu ne abin da ya sauke shi ya mai da shi ba wajibi ba saboda haka kowane musulmi Allah ya umarce da zikiri mai yawa ya yi wani zikiri kuma safe da yamma shi ne lazimi da wazifa kenan na'am to in an zo wajen mu masu bayarwa abin da muke cewa sai mu ba da sharadi in ka karbi dariƙar tijjaniya ta zama dole a kanka nuzuri kenan ba za ka barta ba har zuwa ƙarshen rayuwa kuma za ka haɗa ta da wata dariƙa ba ita kaɗai za ka riƙe wannan shi ne shar'in tijjaniya kuma za ka je ziyaran wasu waliyai ba sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su wannan su ne sharuɗa kan za kula da sallah za kula da lazimi da wazifa da zikirin juma'a za a yi wazifa cikin jama'a zikirin juma'a cikin jama'a kuma ba a shanta ba sharuɗan tijjaniya kenan duk wanda ya yarda da wannan sharaɗi sai mu ba shi ɗariƙar tijjaniya
a karmakan Allah sai wani bawan Allah ya ce yana son kai mishi addu'a suna tare da matan shi wurin shekara goma sha da yake nan ba aihuwa ina son a roka masa Allah Allah ya bashi yaya na gari Allah ba su ya'ya na garin Allah masu albarka Amin.
masu kwana.
amin Albarka na sallallahu alaihi wasallam.
sai wata mata kuma tana son shi mata addu'a Allah ba ta miji na gari ta ya wuri Allah ba ta miji mutumin kirki na gari ke daidai da hali da kanin su Allah za su yi aure ya yi amfani.
sai masu bukatan addu'o'i ga munan duka akar makalla za mu na addu'a Dukkan masu neman biyan bukatu Allah biya mana bukatu.
Amin.
Allah biya mana dukkan bukatu. Ya yi mana damuwar mu. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da lafiyar hankali. Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ji saka wa jawanan mu da alheri. Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka da sallallahu alaihi wasallam. Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun su barka da sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يجزاكم بخير Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dairo Bauchi.